الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد za mu shiga darasinmu na ainihin tofa yau laraba 16 ga watan 4 1442 hijiriya kenan wanda ya dace da biyu ga watan 12 miladiya tana da 2020 بسم الله الرحمن الرحيم والخلف في أكرية الرباع والدور والحكم بالامتناع وليس للشفيع من تأخير بالأخذ أو بالترك في المشهور muna magana akan kamu da shufa kamu da shufa dai kamar yadda muka faɗa rabo ne ko kuma mu ce guri ne asali ko gona ko itace abin da dera ta yi da asali ya zama na mutum biyu kafin su raba ɗaya sai ya je siyar da raban shi ko na mutum sama da biyu dai wani bangare ko mutum ɗaya ko mutum suka je suka siyar da rabansu ba tare da an zo an raba an nuna raban kowa ba to a nan wanda yake da sauran raban yana da daman ya zo ya ce bai yadda ba ya yi kamu da shikwa ya miyar wanda ya siya kuɗin shi shi ya mallaki abin ba tare da ya ba da riban ko kobo ba kaga kamu da shikwa kaman kaman kaman ɓata ciniki ne amma kuma ba ɓata ciniki ba ne a ɓangaren mai siye kamar ɓata ciniki ne tun zamiyar ma da kuɗinka a ɓangaren mai siyarwa kuma ba ɓata ciniki ba ne tun da cinikin shi ne ya tabbata kuɗin shi na hannun shi gane? to wal kulfu fi akriyati riba'i sabani ya zo fi akriyati riba'i cikin ba da hayan gonaki wa duri da gidaje ai mun ce idan mutum ya je siyar da raban shi kafin a raba kai mai sauran rabon kana da daman kai kamu da shi ko a ko to yau ba siyarwa ya ba haya ya bayar babanku ya rasu ya bar muku gida tabke ke ba a zo an raba gidan ba sai je kira alaji ba kana son ainihin za ka yi aure a hausari kana son guri ba eh to zo mu je ya zo nuna kaga gidan nan eh da ni da dan uwana ne baban mu ya bar mana amma ba mu raba ba nawa za ka hayi rabona to sai suka yi ciniki ya karba haya dubu ɗari ya ɗauki dubu ɗari shi ya bashi kai baka sani ba sai kawai ka zo kana cewa alhaji ya zo yana cewa to ba ina son da zari mala ibrahim ina kace ya zami ne ta ina zan zauna kai ta ina zaka zauna tunda ba a riga an raba ba to kaga shi haya aka bashi to yanzu kai kana da daman kai kamu da shigo a wannan hayan ka miyar mar da kuɗi gurin ya zamo haya a wajenka ko kuma a tunda ba siyarwa kai ba kuma kamu da shi da a siyarwa ke kamawa ba zai yi a kama ba shine aka yi khilafa ko suka ce har a haya za ka iya kamu da shi wasu suka ce a'a kamu da shi an je ba siyarwa aka yi ba babu zancen kamu da shi shine arriba'i wa duri wal hukumu bil imtina'i yace amma wannan khilafan hukuncin da ya tabbata ranar talifi a Undulus shine bil imtina'i da hana kamu da shufwa in dai ba siyarwa ba dan haya ko ka zo ka ce ka yi ba ba ka da magana sai dai kawai kana da daman da zaka ce to a zo a yi iyaka a raba an raba a ban rabo na ya bada hayan raban shi in yana so walaysa li shabi min ta'khiri fil akhdhi aw bi tarki fil mashhuri To, walaisa min ta'khiri babu daman jinkiri lishafi ga mai kamu da shufuwa, amma jinkirin fil akhzi aw fil tarki cikin kamawa ko bari fil mashhuri a mashhurin magana in ya ce wai yana da shawara ba za alkali ko awa ɗaya ba zai bashi ba. Ka sayi raban shi sai ka kawo ƙaran shi wajen kotu. Alkali ya kira shi wane ya siyar da raban shi kana da labari ya ce kwarai ina da labari to yanzu yaya ga wanda ya siya ko ka miyar mar da kuɗin shi guri ya zama naka ko kuma in ba za ka miyar ba ka fasa guri ya zama nashi ciniki ya tabbata sai ka ce to ranka ya rage gaskiya abin dama in je in yi shawara ba za a baka ba kawai in kana bukata ka tabbatar sai a tabbatar da kai kamu da shukwa sai mu biya hanyar da kuɗin sa zai fita idan kuwa baka so ka ce baka so shikenan ba za a daga ma kafa ba amma waje wannan shawaran fil akzi aw fil tarki amma idan wajen jarraba abin ne wannan kuma kana da dama dole a baka ainihin lokacin da zai ka je ka jarraba misali kace to ni ba gidan nan je da ba an ce gurin ma kududdubi ne amma ba mu taba ganin naso da sauransu ba a ban dama zan je in bincika in san ingancin abun wannan dole a baka dama amma wajen kamawa ko bari wannan alkali zai iya cewa ko awa ɗaya ba za mu baka ba ko ka kama ko ka bari wajen kamawa da barin ai dama dan hakkin ka ne amma wajen abun dole ka je ka tabbatar da abun mai kyau ne zai kai wannan kiman ko ba zai kai ba fil mashuri a mashurin maza wala yasihu bai'u shufu'atin baya inganta mutum ya siyar da kamu da shubuwa hakkin shi na kamu da shubuwa din ya je ya siyar wa wani bare bai halatta ba wala ribatuwa ko ya bada shi kyauta bai halatta ba yanzu misali gidanku ne sai kanin ka ya je siyar da raban shi nawa ya siyar miliyan ashirin kai ba ka da miliyan ashirin ka je ka samu alaji eh kaga gurin nan zai kai wajen miliyan talatin amma wani ya je ya siyar miliyan ashirin ni ko yanzu ko miliyan ɗaya ban da shi ka sallaman ka je kai kamu da shi ba bai halatta ba inda yanzu to me amfanin ka hana a siyar wani kuma kai ka je ka ka sa wani ya siya saboda haka ba a siyar da kamu da shi kuwa kai wallahi batuwa ko kyautanta ma ba yi ko kai din ka kama ko ka bari amma zancen ka shi ka ba wa wani hakkin ka na kamu da shi kuwa shi ya kama ba yi aha wa irsuha lan yuzala amma gadon kamu da shi kuwa wannan ba haramta ba dan uwan babanka da shi babanka suke tarayya a gidansu na gado sai dan uwan babanka ya je siyar bayan ya siyar mahaifinka kan ya kama da shubuwa ya rasu ai kaga yanzu ya zama na kana da daman kamu da shubuwa yawa kana da daman ka gaji wannan kamu da shubuwa na mahaifinka ko na dan uwanka ka je kai wannan kamu da shubuwa kana da haƙi gani wa haisu ma fi samani shiqsi utulif wa haisu ma fi samani shiqsi utulif yayin da aka yi saɓani cikin kuɗin wannan gurin in ba ku manta ba a baya mun ce idan aka siyar da guri da sauƙi kai mai kamu da shigo sai aka gaya ma kuɗin da tsada ya kace ka bari daga baya ka ji ashe ƙarya ne ƙarya aka ma da sauƙi aka siyar kana da daman ka zo kuma kana da haƙi ka tada wannan maganar ka kama to yanzu a nan kuma saɓani ake tsakanin wanda ya siya da wanda zai kamu da shigo shi mai kamu da shigo ya ce ni fa wannan gurin an ce min miliyan hamsin ka siya saboda haka zan miyar ma da kuɗinka shi kuma ya ce san miliyan ɗari aka siyar mara kai waye shaidan kakan miliyan hamsin ne bai da shaida kai waye shaidan kakan miliyan ɗari ka siya bai da shaida shi ya cire akan ɗari ya siya kai ka cire akan hamsin ne za ka miyar mara aka yi wannan saɓanin aka zo gaban kuliya yanzu ya za yi fal ƙaulu ƙaulu mushtarin ma yanzu magana za mu karɓi maganar me saye ne ma alhalif tare da rantsuwa saboda dama ai mun ce tamyizu halil mudda'i wal mudda'a ko dole kai alƙali zaka ware waye mudda'i waye mudda'a kaga mudda'i shine mai kamu da shuku da yake da'awan an siyar da arha dazu ya zo ya ce mata tsada ne ina shedan shi bai da sheda mudda'a alai shine ainihin mai siyan guri tunda mai mudda'i bai da sheda mudda'a alai sai rantse kuta ka ce miliyan ɗari ka siya eh to za ka sha billahi da zila ila illa miliyan ɗari ne ya ce zan rantse ya je alwala da ko ƙur'ani ya ra'a yadda ake yi sai ya rantse ya rantse shi kenan wancan haƙƙin shi ya bi ruwa amma fa a inda za a tabbatar da maganar shi ya rantse in kana madda ahu laysa yamudu idan abin da ya yi dawa din bai nisa ya wuce hankali ba wurin duba zai wuce miliyan biyar ba sai ya ce miliyan ashirin aka siyar ba kowa ya ji zai ce kai wannan gurin zai ba zai yiwu ba a ce a matsayin wane sai gurin da miliyan ashirin ba to in irin wannan ne kaga shi bai kawo mushi biyi ba idan wancan shi ya kawo mushi biyi to dole wancan zai rantse a tabbatar masa da ainihin abu
in ba'i wanda ya sayar in shi yana raye ba ba tare da sayar ba za su iya haɗa baki ba shi ba in yana za su iya zan ba mamaki ma daman dan kai baya so ka siya ne ma ya siyar man saboda haka shi ba yi ba zai ma ya zama shaida wannan abun ba dole a samu shaidun da suka tabbatar aha wakila mudlakan wasu malamai ko suka ce a ba zance in kani ya kudu kawai mutlakan sake ba kai biya in dai kai mai da'awa ba ka da shaida akan wannan kuɗi kaɗan inda ka faɗa shi mai siye in dai tabbatar ko nawa ya ce in dai zai rantse a kai za a tabbatar saboda me saboda ai shi guri bai da kima bai da ainihin kuɗi sai mai siye yanzu abin nan ba zai wuce miliyan ɗaya ba amma mutum gara ɗin shi kama zai iya siya miliyan goma saboda haka abin da ya faɗa ɗin ne rantse a kai kawai wannan wani kauli kenan wala bi utamadu ba za a dogara da wannan kaulin ba ƙaunin farko ya fi ƙarfi. Wabin Habibin, shi ko Ibn Habib da aka bai ce miye ne wani kilabon kuɗi ya yi wa kuɗi ya yi kaɗan ga yadda za a yi ba dai kowa bai da shaida ba, kala ya ce bal yu ƙawwamu. Kawai za a kimanta kuɗin gurin ne ba ruwanmu da yadda ka siya ba ruwanmu da yadda kake dawa kawai kuɗin gurin zai yi nawa dillalan gurin suka ce gaskiya gurin nan ba zai wuce miliyan biyar ba. to wa biktiyar lishafi yukan idan aka faɗi wannan ainihin kiman sai a baka zaɓi in kaga za ka iya biye ka biya ka je ka kawo kiman guri a tabbatar ma da guri ba za ka iya biya ba ba mu guri to wannan kenan wa man lahu shubu'atu ma ma yadda ibai'an li shiqsin hiza bit tabarru'i famadda ahu fa alayhi albayna wa kasmuhu yaminuhu muayyana yau kuma wa man lahu shufa'atu wanda yake da daman kamu da shufa'a mahama duk lokacin da yadda i yayi da awan bai'an siyarwa da shikasin ga wannan tsagin ko kuma ga wannan rabon da yiza aka yi hausin shi bit tabarru'i da alheri mun ce kamu da shubu an siyarwa aka yi za ka yi kamu da shubu amma in kyauta ya bayar ko sadaka ya bayar ko hubus ya bayar baka da daman kamu da shubu ko kawai sai aka ce dan uwanka ya ba da ainihin hubusin rabon shi ga almajirai ko aka ce dan uwanka ya ba wani kyautar rabon shi na gidanku kai kuma ka zo ka ce ƙarya ne a ƙarƙashin ƙasa sun je sun yi ciniki ne kawai dan kar in kama ne aka ce kyauta ne to kage yanzu anan yadda i bai'an shi mai kawo da shuwa yana da awon cewa siyarwa aka yi game da shi kisin giza bitar baru'i garaban da mu dai asalin mu a zahiri kyauta ya bayar shi ya zo ya yi da'awa cewa siyarwa yi to yanzu ya za mu yi fa madda an fa zai bayyana abin da ya yi da'awan sai je ka shaidu siyarwa ya eh su waye shaidan ka akan cewa kuɗi ya biya ya siya in ka ka shaidu suka tabbatar dole kai kamu da shuwa wa kazmuhu idan ku ka gagara kawo shaida wa kazmuhu abokin rikicin yaminuhu muayyana dan ruwan shi ya ayyana sai ya zo ya rantse billahi allazi la ilaha illa huwa kyauta ya bani in ya rantse shi kenan sai ya kori karar wa shiqsu lisnaini fa'ala yau kuma tsagi ne mushtarar abin siyar abin siyarwa ko kuma abin sayan litinaini ga mutum biyu fa'ala ko sama da biyu to yumna'u an hana mai kamu da shubuhan an yi akuza minhu ma yara wai ya kama wanda ya ga dama ya bar wanda ya ga dama dole sai dai ya kama gaba ɗaya ko ya bari gaba ɗaya yanzu misali an mutu an bar muku gona ne tafkekiya kafin ku raba ɗaninka sai ya je samu wasu wanda suke son noma a tudun bayan Allah misali dan ana samun alheri a gurin misali kawai shi kenan sai suka zo su uku suka yi cinikin raban ƙanin naka akan miliyan goma sha biyar ya siyar musu suka haɗa miliyan biyar biyar suka haɗo suka kamar kaga a ciniki ɗaya ya siyar musu kai kuma da ka zo a cikin wanda suka siya akwai wanda kake so akwai kuma wanda ba ka so sai ka ce ka kama da shigo a na rabon wani amma wani ka tabbatar da ciniki sai mu ce zancen banza ne ai lokaci ɗaya kai ciniki in za ka kama dai ka rusa gaba ɗaya ka kama in kuma za ka bari dai ka bari gaba ɗaya amma ba zancen ka ware wanda kake so ka kama ka bar wanda kake so amma a nan in kana mashturiya safkatan idan siyan da za a yi ɗin an siya safkatan a ciniki ɗaya ne amma wa ma fi safaqatin ma ya sha'ul ta zama wa ma fi safaqati amma cinikin da ya zama a cikin kullin ciniki daban-daban ya siyarwa wannan daga baya siyarwa wannan daga baya siyarwa wannan to yanzu mutum zai iya kama wanda yake so ya bar wanda yake so tunda cinikin daban-daban aka yi sai ana wa shuraka min shafi